الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin al'akhdari a darasi na ashirin a wannan rana ta asabar 14 ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 da ya dace da shida ga watan tara shekara 2025 miladiya satin da ya gabata mun kammala bayani akan wato yanayin ahwalus sala yanayin yadda ake bayar da sallah duba da yanayin rashin lafiya ko gajiyawa za mu tashi ƙaba'us salawatil fa'ita e faslun wannan wani fasli ne ƙaba'us salawatil fa'ita da zai bayani akan rama salloli waɗanda suka kubuce daga lokacinsu tunda asali kowace sallah an yi bayani akan lokacinta a darussan da suka gabata to wanda yinta a cikin waɗannan lokutan da aka ambata to shi ake kira da al'ada'u shi malaman fiƙihu suke kira da al'ada'u to fitar waɗannan lokutan da aka yi bayani ba a yi sallan ba sai bayan lokutan sun fita to shi ake kira da alƙaba'u ranko kenan to alfa'ita daga fata ne abinda ya riga ya kubce daga lokacinsa kila ana neman ka yi abu ranar juma'a to sai juma'a ɗin ta zo ta wuce aka shigo asabar to wannan akan ce fata kenan to yin sa ranar asabar ya zama ranko to shi ne kamar wannan ne mala ya ce yajibu yana wajaba ƙaba urama ma abin nan da ya tabbata fi zimmati a cikin alkawali mina salawati na salloli domin azimmatu kamar yadda ya zo a alƙamusul muhit na Muhammad ibn Yaqub al-Fairuzabadi rahimahullahu ta'ala. To ya ce, Azzimmatu ana nufin al'ahadu, al'ahadu, wal kafalatu. Abinda aka samu yarjejeniya tsakanin ɓangarora guda biyu, aka haɗu a kai, to shine al'ahadu. ko kuma abin da mutum ya lamance ya ɗora wa kansa zai to shi ma ana kiransa da azimmatu bizali azimmatu to ita sallah lokacin da mutum ya ce shi musulmi ne to kamar ya ɗo alkawali ne cewa duk abin da musulunci ya kunsa zai yi to daga ciki akwai sallah kaga ta zamo mi ta zamo alkawali ta zamo alkawali ke da ko eh to shine su malaman zaure in sun ce abin da ya rataya a wuya saboda kamar wani abu ne wanda ka dora ma cewa za ka yi idan a gane amma abin da ake nufi abin da yake cikin alkawali ne yarjejeniya tsakanin bawa da Allah tunda shi Allah ya wajabta ma kuma ka ce ka yadda cewa ka kai musulmi ne ma'ana ka yadda kenan to kaga batun cewa sai kaga dama kai sallah bai taso ba kamar ka warware alƙawalin da aka yi to shine rama abin da yake na alƙawali daga salloli Allah ya yi alƙawali da kai kai sallah kowace a lokacinta kaza da kaza da kaza da kaza sallan azhar sallan la'asar sallan magarib sallan isha sallan asuba kowace an faɗi lokacinta to yin sallah cikin lokacinta shine cika alƙawali in ka bari kuma lokacin ya fita an gane to sai shari'a ta ce kuma za ka yi ƙaba'i to kaga za ka rama abin da yake na yarjejeniya na alkawali da kai da kai da mahaliccinka an gani to shine ma'anar yana wajaba qada'u abiya bashin ma fi zimmati abin da yake cikin alkawali na yarjejeniya min salawati na daga salloli sawa'un da gangan ne aka bar sallar ko da mantuwa ko bacci ne kai an gane to duka ne wajibi ne karama duk da an samu wasu malamai sun ce a inda gangan ne to ba zai rama ba sai dai ya tuba ga Allah an fahimta yau saboda su suna ganin rashin sallah ya fita daga musulunci eh to yanzu yaddansa ya yi kuskure kamar ya dawo ne to kaga ba za a ce abin da ya yi kuma ya zawo da shi ba saboda haka girmansa ya fi ƙarfin kuma ya zawo da abin sai dai ya dawo musulunci in ya dawo musulunci ya yi alkawalin ba zai sake ba su kuma malikiya suna ganin a har yanzu yana nan musulmi ne fasiki amma ya biya saboda abin ya zama ukuba gare shi ya zama punishment gobe ba sai ya sake ba wala ya hillu lahu tafritu ba shi halatta ga shi wanda ake bi bin wannan alkawali na sallah attafaritu ya yi sakaci ko ya takaita attafaritu shine attakasir abin da ya kamata ka zo da shi sai ka ƙi zuwa da shi gaba ɗaya to bai halatta ya sakaci ba fiha game da ranka sallolin nan da ake bin sa wa man salla kulla yaumin duk wanda ya salla ko wani yini hamsata ayyamin ta kwana biyar falaisa bi to kaga falaisa bi muf bi ya yi samu ku to kowane da ya yi in an ce almufritu to hawaye dai daga ruba'i ne min afarata kenan afarata yufritu ifratan gane? in kuma an ce bi mufarritin to shi kuma daga farraɗa ne yufarritu fa'ala yufa'ilu e to kuma shi ya hida cewa a nan tun da can cewa ya attafritu kaga min farraɗa yufarritu tafritan e amma kaga da cewa ya wala ya hillu lahu al-ifratu to wanda ya dacewa da al'ifiratu ismul fa'il ɗinsa shine ya zamo al-mufritu alawazinin muf'il ko? yawwa to waɗanda suka samu bai mufarritin ya fi ya fi dacewa don shine zai zamo ismul fa'il na attafri na farraɗa afuwan tunda ya ambaci mazdari wala ya hillu lahu tafritu التفريط كو على وزن التفعيل to wannan shi ne to sai ce duk wanda ya yi sallar kwana biyar a kowane yini to falaisa bin mufarritin wannan bai zamo mai sakaci ba misali ana bin sa salloli da yawa ila ana bi ne sallar wata shida wata shekara ɗaya to kaga ba zai iya rama su zama guda ba ko to shine malamai suka ce abin da zai yi mafi karanci kullum ya yi sallah kwana biyar shine zai yi sallah ashirin da biyar kenan haka zai yi kullum in ya cire sallolin wannan yinin to sai ware wani lokaci da zai salla kwana biyar yanayi yanayi haka har ya rama sallolin to in yi haka bai sakaci ba idan idan muka ce dole sallolin wata shida zama guda yini ɗaya sai ya rama su haka ba zai yi ba akwai wahala to kenan rama sallar ƙasa ga kwana biyar to kaga mafhumin ta kenan akwai sakaci eh to wannan ɗaya ne daga cikin maganganu guda uku da aka yi wasu ce a kwana biyu shine mafi karanci inda ya sallah goma wani yini cikin abin da ake bin shi na salloli da yawa sauran lokaci kuma yana 'yan bukatocinsa wannan bai sakaci ba ma'ana ko da ya mutu to Allah ba zai kama shi da laifi ba gani wasu kuma suka ce a ba za a yi tahadidi ba Eh kawai dai ya yi bi hasbi halihi wa kuwatihi wa nashatihi kullum ya ware iya adadin abin da yake ganin ba zai shiga cikin lokacinsa na neman abinci da kuma sauran wajibai na zuwa makaranta don duk sai ya cire su da sallolin wannan yini duk sai ya ware su an gane? to sai shi adadin da yake iya ganin bai tauye kansa ba sannan bai wahala sosai ba suka ce ba sai ya yi tahadidi ba saboda mutane kowa yanayinsa daban lokutan mutane daban-daban ne ƙarhi ma na lahiya daban-daban ne wani da ya zo da ya yi sallah ɗaya biyu uku shi kenan ya gaji ya fara rikicewa ma sai dai ya dinga bubugawa sama-sama wani kuma zai iya yin sallah nawa ba tare da ya samu wannan ba to wannan shi ya fi rashin tadidin kawai dai mutum ya iya ƙarfinsa da nishaɗinsa da sauransu wannan ana magana ana bin ka salloli da yawa kenan sallolin da sun haura sallolin yini to amma in sallah biyu ne uku hudu biyar to wannan zama ɗaya za ka rama su eh babu magana wai ka ware lokuta ka rarraba su kai ɗaya yau gobe kai biyu a babu wannan eh to wannan shi ne kuma za ka yi su ne a jere gwargwado yadda suka kubuce maka ta farko ka fara da ita sannan ta biyu sannan ta uku haka an gane eh wa ya ƙadiha to gashi ma zai faɗa zai rama sallan na ala na hawi ma fatatu bisa sifan yadda ta kubuce masa in ka na hadariyatan in sallan nan ta zaman gida ce cikakkiyar sallah kenan ƙadaha to in zai rama ta ya rama ta hadariyatan a yadda ake yin sallar zaman gida cikakkiya wa in kanat safariyatan in kuma sallan nan ta kasaru ce ta tafiya ake bin sa qadaha safariya to ita ma zai rama ta a matsayin sallar kasaru raka'a biyu in wadda ake wa kasaru ce wato banda magariba da asuba an fahimci wannan to sai ce sawa daidai ne sawa'un daidai ne kana hinal qada'i ya kasance lokacin da zai rankon fi hadarin yana zaune gida ne au safarin ko yana halin tahiya ba halin da yake ciki zai kalla ba sallar zai kalla lokacin da zai yi ta a wani yanayi aka bi shi ita in yana halin tahiya ne to koda yana gida ne to in zai rama ta zai rama ta a matsayin kasar a gani in kuma yana halin tahiya ne sai ya tuna lokacin da yana gida ana bi ne sallah kaza yanzu ba zai ce ya rama ta a matsayin kasar ba zai rama ta cikakkatta saboda mi bashi ne shi kuma bashi ana bayar da shi kamar yadda mi ba zai yi ƙari ba don ƙari kaga sai ya zama wani nau'i na riba misali ana bin karka a biyu kayi hudu to kaga ka biya bashi kuma ka hada da riba kamar yadda ana bin ka dubu goma da ka zo biya sai ka ba da dubu goma sha ɗaya to kaga dubu ɗaya ɗin ta zama riba sai dai ka bashi dubu goma dubu ɗaya in kyauta za ka bashi sai daga sai ka to ga wannan sadaka na baka eh yawa kaga bashi daban wancan kuma ba haɗe suke ba to wannan shi ne to in so yake ya yi bada ga Allah to sai ya biya bashin ya gama sai ya yi nafila ita kuma daban to wannan shi ne wattartibu jerantawa bainal hadirataini tsakanin salloli halartattu guda biyu wannan wajibun ma'azzikir ga can ƙarshe shine labarin wattartibu din tartibu mubtada ne wattartibu jerantawa bainal hadiratayn tsakanin salloli halartattu guda biyu ma'ana waɗanda suka halarto a lokaci suka yi tarayya kamar azhar da la'asar kamar magariba da isha kaga kowace ta ɗan yi tarayya da ya uwarta ko? to jeranta su a yadda suke ka fara yin azahar sannan la'asar wajibi ne ka fara yin magariba sannan wannan wajibi ne in ka saba to sai ka saki an gane ko misali da ka zo yi sai ka fara yin la'asar sannan sannan ka yi azahar to la'asar din babu ta sai ka sake ta amma azahar din ta yi ko ka zo madadin ka fara magariba sannan ka yi isha'i sai ka yi isha'i sannan to isha'i din babu ta amma magaribar tana nan saboda haka yanzu isha'in za ka rama tun da haka suke a jere ba a mi ba a saba su to shine alhadura ta ɗin da yake magana salloli na farillai guda biyu halartattu guda biyu waɗanda suke tarayya a lokaci wa baina yasiri waɗannan wawal adaf ce aiwat tartibu zaka kaddara a tartibu gabanta hakanan jerantawa baina yasiril fawaiti tsakanin salloli da suka kubuce yan kaɗan ma'al hadirati tare da wata sallah ƙwaya ɗaya wadda take halarci a lokacinta shi ma wajibun ma'az zikiri wajibi ne wato tare da tunawa eh misali ka zo za ka yi azahar a lokacinta ko la'asar a lokacinta ko magariba a lokacinta ko isha'i a lokacinta ko asuba a lokacinta sai ka tuna ana bin ka wasu salloli amma ba su da yawa kuma lokacinsu ya wuce kila sallah biyu ne ko uku ko hudu an gane ko biyar da akwai saɓani akan yasiru ɗin nawa ne wasu ce hudu wasu ce biyar to amma shi malam hudu ya ɗauka kamar yadda zai ambata an gane yau to sai ka fara biyan bashi waɗancan sallolin in ka gama su sannan wannan ita kuma da take lokacinta sai ka yi mi sai ka yi ta amma in sun haura daga yasiru sun yawa kenan sun wuce hudu ko sun wuce biyar eh kila sun kai bakwai ko takwas ko goma to wannan za ka fara yin alhadira wadda ake cikin lokacinta in ka gama to sannan sai ka yi mi sai ka biya bashi to kuma wannan ana magana ne idan ka tuna an gane yawwa in baka tuna ba misali sai da ka riga ka gama e, tun daga tsakanin alhadira ta yi da ya ambata ko kuma baina yasiril fawaiti ma alhadira yawwa wadda ya kamata ka gabatar baka gabatar da ita ba can misali ka fara gabatar da azahar da la'asar akan abin nan ka fara gabatar da la'asar akan azahar sai bayan ka gama sai ka tuna eh to anan wasu malamai suka ce in lokacin su ya riga ya wuce shikenan eh ba sai ka sai ka rama la'asar ba saboda me mantuwa ka yi amma in lokacin la'asar ɗin na nan an gane to ita za ka rama ta an so ka rama ta ita ma yawwa to haka shi ma baina yasiril fawaiti wal hadira yawwa madadin ka fara gabatar da bashi sai ka fara gabatar da alhadira bisa mantuwa sai bayan ka gama can sai ka tuna e to shi ma in ita alhadira ɗin nan lokacin ta na nan to sai ka sake ta in ita ma ta riga ta kubuce to kuma shi ke ka riga ka shaye wannan bambanci da in kayi da gangan in da gangan ka akasa ka saba to wannan ko lokaci ya wuce sai ka biya e wadda ya kamata ka fara gabatarwa ita za ka rama ta Na'am.
zuwa da wannan da ya zama to kamar ta suka
eh eh zuban da aka ce mutum ya yi da ita a cikin lokacinta Mm.
aka su tafi ba ko kuma a wajibi ne Eh, dole ne ai shi yasa kaji ya ce wajibun ya faɗa ai dole ne Mm. illa ba sharaɗi ba ne a gane bambancin shi inda sharaɗi ne to ko lokacin ya wuce sai ka rama a gane amma in lokacin ya riga yana nan to za ka rama in kuma lokacin ya riga ya wuce e to nan ne ake maganar cewa in ba da gangan ba ne to ba sai ka rama ba wal yasiru arba'u salawatin to yasiru salloli yan kaɗan su ne salloli guda hudu fa'adina ko ƙasa ga hudu sallah ɗaya ko biyu ko uku to duk suna cikin yasiru wa man kanat alaihi arba'u salawatin wanda ake bin shi bashin salloli hudu na farillai su ake bin sa fa aqalla ko abin da bai kai sallah hudu ba kuma ga wata sallah lokacinta ya zo ta farilla to sallaha ya biya bashi qabla al-hadira kamin ya gabatar da wannan da lokacinta ya halartu gaba da take cikin lokacinta walau kharaja waqatuha ko da ita hadira din nan kamin ya gama biyan waɗancan yasirul fawaid din lokacinta zai fita sai ya biya kila la'asar zai dab da faɗuwar rana bacci ya yi ko da ya tashi bai samu ya yi la'asar ba kuma ga rana na batun faɗuwa kuma sai tuna ana bi ne sallah hudu ko ƙasa ga haka to dama su zai fara biya to in ya ce biya su kamin ya gama kuma rana ta faɗi to ko da rana za ta faɗi sai ya biya su an gane in ya biya su sannan ita wannan ɗin sai ya yi ta zama sai ta koma sai ta koma in rana ta faɗi kaga ta koma eh waya juzul qada'u fi kulli waqatin kuma kowane lokaci ana rankon sallah kowane time an gani kowane lokaci ko da lokacin da rana take tsakiya ne ko lokacin da rana za ta faɗi ko lokacin da rana za ta fito wanda an ka hana nafila misali to ko da lokacin nan ne ka tuna ana bin ka bashi za ka biya wala yutanaffalu ba a nafila ko wala yutanaffalu baya nafila man alaihi alqada'u wanda ake bin shi bashi mutum ne ya tuna ana bin shi bashin sallah to ba magana wata nafila a kansa ya bari sai ya biya bashi ko ba haka ba Eh, ga farilla ana maganar nafila wala yusalli duha ka gani ba zai yi sallan nafilan walha ba kuma alhali akwai bashi a wuyansa wala qiyama ramadana haka wala yusalli qiyama ramadana wawul adab ce ba zai yi sallan qiyama ramadana ba tarawih kuma ana bin shi bashi sai ya gama biyan bashi kai wala yajuzu lahu illa shaf'u wal watru baya halatta gare shi yayi wata nafila in ba ta shafa'i da wutari ba eh ita yana iya yin ta in ya gama sai ya biya bashi shafa'i da wuturi wannan ba komai wal fajr haka raka'atai raka'atal fajri ita ma ya halatta yayi wal idani ko sallar idi biyu wal khusuf ko sallar shafewar rana wal istisqa'u ko sallar roƙon ruwa ya tuna ana bin shi sallah sai ya ji an yi sanarwa za ana roƙon ruwa to ya je in an yi sallar roƙon ruwan in ya dawo ya biya bashi babu komai ko ya shirya zai je sallar idi sai ya tuna ana bin shi sallah to babu lahi ya je ya yi idin in ya dawo sai ya biya bashi duka babu komai ko ya zo zai yi raka a talfajiri sai ya tuna da jiya ana bin shi sallah to ya yi nafilan in ya gama sai ya biya bashi haka wuturi ya zo zai yi wuturi ko shafa'i da wuturi da daddare sai tuna ana bin shi bashi to babu lahi ya yi shafa'i da wuturi in ya gama sai ya biya bashi waya juzu ya halatta liman alaihimul qada'u ga waɗanda ake bin su bashi mutum biyu ne ko uku ko sama ga haka ana bin shi- ana bin su bashin salloli to ya halatta an yi sallu jama'atan ya halatta su su biya ta su yi jam'i sai su biya gaba ɗaya Eh, su uku ne kowa ana bi ne a zahar an gani in dai bashin da ake bin su sun samu muwafaka sallah ɗaya ce ko da ba ta yi ni ɗaya ba ce to malamai sun ce ya halatta su yi jami'i wannan ana bi ne a zahar ɗin asabar wancan kuma a zahar ɗin da ake bin shi ta juma'a ce abin nan ta lahadi ce shi kuma wancan ana bin shi ta monday duk dai a zahar a zahar ce to za su iya haɗuwa sai su biya gaba ɗaya shi kenan Eh, amma abin da malaman malikiya ba su yadda ba kai ana bin ka a zahar wannan ana bin shi la'asar a ce ku haɗu to malaman malikiya ba su yadda da wannan ba Eh, sai dai kai ka yi taka a zahar shi kuma ya yi la'asar Eh, wasu kuma sun ce ya halatta Eh, tun da adadin raka'o'in ya zamo iri ɗaya kaifiyan sallan ma ya zamo yawwa tun da wannan sirriya ce wannan ma sirriya ce wannan raka'a hudu wannan ma to suka ce ya halatta kuma wannan shine daidai eh amma in ya zan wannan sirriya wannan jihariya kamar kai ana bin kamar gare ba shi ana bi ne la'asar eh to ba za ku haɗu ba eh eh kamar gare ba da isha'i to shi ma duk za ku iya haɗuwa eh wanda ake bi magariba sai ya ba da sallah in ya sallame shi kuma ya tashi sai ya kawo raka'a ɗaya ya cika eh amma wannan duka a mazhaba ba a yi mazhaba kai abinda sun kai da in sallar taku ta zamo iri ɗaya eh raka'o'in ɗaya ne yanayin sallar ɗaya ne to ko da ba na rana ɗaya ba ne za a iya yi shi ne ya ce izasta wata salatuhum gashi nan ma ya ambata in sallarsu ta daidaita iri ɗaya ce wa man nasiya adada ma alaihi to mutum ne ana bin shi salloli da yawa amma ya manci ko nawa ne ya manci adadin da ake bin sa bashi min alqada'i na bashi to salla adadan ya zauna yayi ta sallah yayi tai hatta la ya buƙama abu shakkun eh sai ya kai matakin da yanzu yana jin cewa ya biya bai da wata shakka shikenan sai ya tashi ya tafi yasa eh kaga babu wanda ya san adadin abin da zai yi tunda ba san yanayin kwankwantonsa ba in kwankwantonsa ya yi ƙarfi da yawa to kaga akwai wahala tare zai ta tai eh to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi babun bisahawi alaikum assalam wa rahmatullah Malam da yake wasu mutane na kuskure wurin farkon sallar ta wuce musu haka in ko da sallar kaɗan ce kamar hudu zuwa ƙasa Mm, ko kuma wata ma za a samu ta haura biyar mm, na cewa idan ana jin sallah hudu din ko biyar ko ƙasa da haka Mm.
idan suka zo sallar su bayan ba za su jira su ba idan suka zo suka yi sallah hajira sallar su bayan sai su yi su bayan wadda ake jin su guda idan suka zo suka yi azuhur haka sai su yi ranko guda haka mutane kuma suna za A, ka wannan.
ga sun mai da abin kamar noma wannan ai ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne sai a yi musu tambihi mana Eh, kuskure ne ba haka ake yi ba Eh, kuskure ne wannan wai duk dubara ce ko ai sauri a gama ko menene da sauransu amma ba daidai ba ne Eh,
malam ga waccan magana ta farko na cewa wanda za a yi salloli da yawa kila na wata biyar ko watanni ko shekara to shi ya samu ya yi su bisa wani wanda tsari na idan ya yi- ya yi su bayan sai ya yi su bayan uku haka ko hudu ko biyar din bai halatta ba Mm, sai dai yi su a yadda suke yauwa in ya tashi ya yi azahar sannan ya yi la'asar tunda a malikiya azahar ita ce farko to ita zai fara sannan ya yi la'asar sannan magariba sannan isha sannan sannan asuba kuma ya sake dawowa ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i ya yi asuba kuma ya sake dawowa ya yi azahar to haka zai yi. in ya ɗauka in ya kai ƙarshe ya sake dawowa ƙasa to haka zai har sai ya biya sallolin ko eh, tunda kowane yini haka sallolin suke a tsari Eh, to sai ya rubuta ko kwana nawa ne in ya yi biya in yana jin tsoron ya manta sai ya rubuta eh kaga sati ɗaya kenan in ya sake yin wasu biyar sati biyu in ya sake yin wasu biyar sati uku in ya sake yin wasu biyar kaga wata ɗaya to haka haka har ya kare eh, amma ka ce in ka zo azahar sai ka ta azahar azahar azahar azahar wannan ba daidai ba ne wannan ai malamai ma ba su faɗi haka ba Eh, ba a rubuce yake ba
haka nan bai halatta ba a ba daidai ba ne kuskure ne ko da na wancan ne yawan saboda in ka yi haka to kaga a la'asar ɗin yinin farko an gani kaga ka gabatar da azahar ɗin yini na biyu a kanta wanda kuma wannan kuskure ne an gani tunda in ka yi azahar misali ta yau za ka ɗauko ta satin da ta- ta gobe kenan ta jiya kai ka yi ka ɗauko ta shekaran jiya ita ma ka yi uku ya doka to ka gani Eh, to kaga ina la'asar ɗin jiya ya ce sai la'asar ta misali ina la'asar ɗin jiya tunda kaga sai sai sai abin nan sai a- sai yinin ya ƙare to sannan kuma kaga la'asar ɗin ta riga ta wuce to la'asar ɗin jiya ka gane da ta yau ko mu fara da ta yau in ka yi azahar ɗin jiya an gane da ta shekaran jiya da ta yinin da aka gaba to kaga azahar ɗin ka gabatar da su akan la'asar ɗin yau da ta jiya da ta banda gobe wanda kuma kaga jeranta su wajibi ne tunda sai a yi azahar sannan sannan a yi la'asar sannan a yi magariba sannan a yi isha'i sannan a yi asuba a malikiyanci haka suke a jere yauwa to in ka ce misali kai azahar yau kai ta jiya kai ta banda gobe an gani to kaga an samu matsala Mm? kaga akwai la'asar din yau misali ko akwai la'asar din jiya an gane to kaga ta banda gobe kaga ka gabatar da azhar a kanta eh wanda la'asar din ita a gaba gare ta ita a farko sannan azhar din banda gobe azhar din la'asar din jiya kaga ita ce farko kamin azhar din banda gobe to kaga wannan ai duk shirme ne eh kuskure ne kowane yini haka za ka bashe shi yadda suke a tsare an gane sannan ka shiga wani yini sannan ka shiga wani yini sannan ka shiga wani yini har ka kammala biya Allah ya kyauta
ne dogaro dole a kan wancan watarki bain alhadirati wa rasul alfa'iti wajibin sai ya zama to sai sun kudu akasin haka ina ilan ba wajibi ba ne na'am ya ce ilan masu wannan fahimta Mm.
sun ɗauki cewa watarki bain uzuri na za ka ba su ke Ko- ko su sun ka faɗa alhadirati na taɓa wannan tunanin Eh, ka taɓa yi kenan tunanin cewa watarki bain alhadirati Mm.
wala yasil alfa'iti Mm.
wajibatan kenan Mm.
in ba yasiri na ba ba wajibi na ba
a to ai nan na ai in ka kula ai dukkan su fawa'id ne ai kaga babu wannan magana ai to su karan kansu a tartibu bainal fawa'id wajibun ka gani nan ba batu ake tsakanin hadira da fawa'id ba na ana magana ne akan gaba ɗayan alfawa'id to a tartibu bainal fawa'id shi ma wajibun illa dai ba sharaɗi ba ne ka gane saboda haka su ma dole ka bayar da su a jere eh saboda haka a la'asar ɗin shekaran jiya eh, ko a zahar ɗin shekaran jiya ba za ka fara gabatar da ita a kan la'asar ɗin jiya ba ka gani? ka gani? eh la'asar ɗin jiya ba za ka fara ah, la'asar ɗin jiya da ta shekaran jiya ba za ka fara ba za ka yi taƙadimin azahar ɗin satin da ya wuce a kansu ba ka gane yauwa saboda haka za ka bashe su ne a jere misali in jiya juma'a ana bin ka sallolin yini gaba ɗaya sannan ranar alhamis ma ana bin ka sallolin yini to kaga akwai azahar ɗin alhamis sannan yawo kuma akwai la'asar ɗin akwai yawwa to kaga ga ƙa'ida azahar ɗin alhamis ita ce farko sannan sannan la'asar ɗin juma'a ka gane ka gane yadda abin yake yawwa to nan yanzu in ka ce misali za ka yi azahar biyu da ta juma'a da ta alhamis yawwa sannan ka yi la'asar biyu da ta juma'a to can da ka yi azahar ɗin juma'a da ta alhamis to kaga alhamis ɗin jiya ta gabaci la'asar ɗin shekaran jiya ta alhamis ka ka saba matar tibi tunda alhamis ta fara zuwa sannan ne sannan kuma yawwa sannan la'asar ɗin alhamis ta fara zuwa sannan azahar ɗin ka gane ne tunan ne kuskuren yake yanzu sai dai yanzu ka fara ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i na alhamis sannan ka dawo ka yi azahar ta yaushe sannan ka yi la'asar ta yawwa ka ka yi tartibi ko wace ka yi ta a mahallinta amma in ka ce ka yi azahar yawwa in ka ce ka yi azahar ta alhamis sannan ka yi ta juma'a kaga sai kaga masu sannan me sannan za ka la'asar la'asar ɗin da za ka fara ta ta alhamis ce la'asar wadda za ka yi ta juma'a ce ka gani wanda azahar ɗin shekaran jiya kaga ta juma'a ɗin kaga ta gabace ta to wannan gaga shi ne kuskuren to shi yasa suka ce wa tartibu bainal fawaiti wajibu dole ne a bashi su ala tartiba a jere shi ne ne na'am kamar suna magana cewa idan ta kai guda biyar Mm.
kamar na yini ɗaya ne guda biyar, to an ba mutum zaɓi ko wace zai iya farawa da ita to wabba da zaɓi
kamar su a malikiya ɗin a ina a cikin shirin da kafin da su bai suka ce ne cewa idan sallah ɗin ta kai guda biyar Mm. wanda ake bin mutum sun wuce ya sira ya wasu mace ya sayar da fa'ida sun kai kamar guda biyar zuwa abin da ya samu Mm.
to an ba shi zaɓin cewa zai iya fara kowace daga cikin waɗannan da sun kawo wafaɗa haka ce masa
wafaɗa haka
cikin cikin shari na A bai da suna malamin ni ban karanta wannan ba abinda dai na sani komi yawan alfawa'id to jeranta su wajibin mun yi wannan karatu a zaɓar musali ko ba mu yi shi ba Eh. wangare da mun ka gama shi ne sani idan su salloli da yawa sun haɗu da alhadara an gane? to nan ne an ka ce kana da zaɓi kana iya haɗa hadira ɗin kuma kana iya gabatar da bashi kowanne kana da zaɓi amma kawai don sun wuce salloli biyar a ce duk wadda ka yi kana da zaɓi ka dai sake muraja'a malikiya ba su da wannan ra'ayi eh kila sai dai in wata mazhaba ce ka samu da ba yawwa to kana da zaɓi ko ka yi alhadira ko ka biya bashi nan kana da zaɓi kaga tun da sallolin na da yawa yawwa amma in yasira ne ba su wuce sallah hudu ba ko biyar to nan dole sai ka yi alhadira sannan ka biya ne sannan ka biya bashi amma in sun yawa to wannan ko ce kana iya fara da ita Allah ya sa an fahimta eh
akwai wani kauli da ya magana cewa idan wannan sallah ɗin hadira ɗin mm, idan lokacin ta yana ƙoƙarin ya fita mm.
sannan ga kuma waɗancan da sun ka kuce maka ke yasira ne kuɗi ya tsira mm, to za ka iya fara gabatar da wannan da ke da lokacin ta zai fita mm.
sannan ka dawo da waɗancan da ke yi to akwai wasu mazahib din sun faɗa amma dai su malikiya ba su faɗa haka ba eh akwai wasu malamai da sun ka faɗi haka cewa lura da eh lura da lokacinta ana iya farawa da ita Eh, har cikin malikiyan ma wasu sun faɗi haka amma dai ba ƙauli ne mashhuri ba Mm.
kenan da inda ya magana akan eh, ta matsayin idan matafi ne ya ranka ta halin tafiya idan mazaunin gida ne Mm.
ya ranka ta halin mazaunin gida kan dai gwargwado ya tafice masa Mm.
kenan idan mutum yana tafiya kila sallah ta kama shi sama hanya Mm.
sai ya iso garin su to ko da iso garin su akwai sauran lokaci ta wannan sallah din Mm.
tunda yanzu ba ta riga ta zama ƙaba'i ba Mm.
to a da'i yadda mutum yana kan yadda take na mazaunin gida zai cika ta
a- yana halin tafiya a bayan ya dawo gida amma kuma wannan lokacin lokacin ta bai ta ba lokacin bai fita ba yawo kaga tun da ya dawo gida yanzu sallar zaman gida zai yi tunda lokacin ta har yanzu ya eh ba ta riga ta zama kaga bata zan bashi ba kuma yanzu kaga ba matahi ba ne tun da ya dawo gida yanzu zai yi su raka'o'in a ciki ba kasar zai yi ba Mm. kwarai da gaske na'am na'am kamar tambaya ta ta kuma Mm.
kamar wanda ya jam'in salloli ne Mm.
ya yi azhar da al'asar can ila akan yana halin tafiya Mm.
sai ya dawo gida ko da ya dawo lokacin wannan sallar da ya dawo lokacin ta ya shigo
bayan ya yi bayan ya riga ya jam'in ta can ya yi jam'in ta kadimin mm.
to sai ya shigo garinsu Mm.
daidai lokacin da wata sallar Mm.
ta ana cikin lokacin ya riga ya yi la'asar
sannan lokacin sallar ta yi ba sai ya san a shi kenan ai dama shari'a ta ce to kaga tun da shari'a ta bashi izini kuma shi kenan Eh. yanzu ko da ya dawo gida sallan sallah abin ai ya riga ya yi dama in shari'a ta baka izini kai abu baka da baka da matsala eh sallar sana nan lafiya lau na'am ka so kai magana ko ko kai ne
yin sallar nan da mutane suna fahimtar cewa Mm.
mutum na iya jera salloli biyar kala daya har da yin biyar sakamakon sai zai ya san salloli biyar Mm.
wato wajen tsara ta kowane yini ba ta jero Mm.
sannan daga azhar har zuwa la'asar har zuwa magariba da isha'i Mm.
mafi yawan mutane na fahimtar kamar da za su je ta ji ta kwana ɗaya ta sati ɗaya ɗin Mm.
to mutum na iya fara kowace kamar da malam ya faɗa Mm.
to sai dai abin da ya shahara na ga fahimtar mutane suna Mm.
sauke yin rubutu cikin da ta Mm. Mm.
kuma wannan wurin ana fahimtar shi kamar ko haka ɗin ka yi ba mutum A'a babu malamai ba su faɗi haka ba. Eh, kawai dai ra'ayi ɗaya ne na mutane. Eh, abin da yake rubuce salloli ko lokacinsu ya wuce to jeranta su ake yi. saboda bashi ne. Kuma sadda an ka ce ka yi su misali. Yanzu kamar kila la'asar ta yi ba kai azahar ba. ko kuma rana ta faɗi misali ba kai azhar ba kai la'asar ba to kaga bashi ne za ka biya to a ƙa'idar bashi shi kuma kana ba da abin da ake binka kuma bisa yadda ake binka abu ko to kaga a ƙa'ida dole zai yi azhar ne sannan ya yi la'asar Eh, idan ya ce ya yi la'asar sannan ya yi azhar to kaga jeranta wadda an ka umarce shi kaga bai yi ba wanda da cikin lokacinsu yake kaga ba zai yi haka ba dole ya fara yin azahar sannan ya la'asa to ko ba shi haka nan ne babu wani bambanci yadda suke a jere yadda aka bi ka haka za ka bashe su babu tun ka fara yin wadda ka ga dama saboda shi karan kansa a tartibu din wajibi ne an gane ko yawwa mala abdullahi hab- ba- fasali ya yayi kila ba da kai mun kai zo'ul musalli ba wattartibu bainal fawaiti fi anfusiha yace wajibun su karan kansu fawa'id na salloli to in za ka biyan su ka biya su a jere to wajibi ne sai dai in ka yi bisa halin mantuwa in ka gama to kuma za a ce aka sake yawwa in kuma ka yi tun da sallolin sun raga sun kubuce to sun ce ba za a ce karama ba amma dai za ka yi istighfari da tuba ga Allah da akwai zunubi dalilin da yasa ba za a ce ka sake ba saboda dama ka'idar sallah fa'ita in an riga an yi ta to shikenan ba a sake ta in dai ba wani sharadi ko rukuni nata an ka karya ba amma dai akwai zunubi tunda ka saba yadda an ka ce ka yi to yanzu za ka yi istighfari ka tuba ma Allah gobe ka ka sake amma ba za a ce karama ba saboda dama sallar ta riga ta wuce kuma ka yi ta illa dai ka dan saba ma wani wajibi wajibin kuma bai kai ya rosa sallan gaba ɗaya ba mun gane bambancin ko yawwa to wannan shi yake rubuce a cikin littattafai eh yana yiwa ni fahimta ta yadda nake fahimta suna yin haka ne saboda kada su samu rikici wajen shi ni kawai ya fahimta take eh tunda in kai azhar biyar misali na kwana biyar ka san ita azhar eh in ka so la'asar ni ya abin da na fahimta kenan eh wannan kuma sai kaya calculation yawwa ka gani ko kwarai kuwa gaskiya ne yawwa sosai kuwa
bai cika ka'ida ba gaskiya ne ya cika sallah da tusun yi mai yawa haka sai ya ga wancan kuma da dama ana karantawa Shi- irin wannan shi ya fi gaskiya Mm, shi ya fi ita an magana gaskiya mafi abin nan Eh, ko da wasu sun halatta wannan to gaskiya in ka kalli yanayin tsara abu to za ka ga magana tana da rauni Eh, dan za ka kalli abin matsayin bashi ne shi kuma bashi ana biyan shi yadda yake a inda yake Allah ya samu dace. To subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullah.